أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وأهليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم sai yan uwa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu za mu ci gaba da baharul muhid ko shafi na nawa ne za a tashi arba'in da uku da hudu walhamisun ne ko? ta bisula ramanin rahim walhamisu tifaku labzin huzila fi adimin sani ka shamsin wajala ilafin fi zai tilafin ma'ana fi zai shirakin wal majazi'una manuhu ma bihi ladal julli raha walibni malikin ajiz wa suhiha ثالثها في اتفاق موجب تسمية كالأحمرين سوب والسا كما أني wannan ko أني wannan sai dai والسادس ne za a tashi ko أني wannan والسادس ابتغاء بالاستجناء بالغير لا كالبعل والسماء وانا أني شيء والسابع الإفادة تمنعهما والسابع الإفادة تمنعهما في كل نوما حسن في منسما والثامن ابتكار شبه الفعل فمنعهما أفعال منك المثل أصلهما الألف فالاهتسار يؤدل لا رجوع في تيار ليس وليس في محل رنك كلاهما ذو أنف ومهك ضرورة لكن بفارل يرى في الاتيار لو بدا مقدرة والتاء تبقى مع هل الياني للألي أو شذ كذاه سواني لأنه أهب وابن مالك في ذي جنا بما سواه فسلك ولا تغير ما تسني مستلا إلا بفتن أهل لخوها له مقصوره فقلبه يا أن إن أدا مقصوره هلا مقصوره فقلبه يا أن أدا ثلاث نويا أصله أو جمدا أميل مزرواني هوزلاني hamawani shazzaka haƙarani siwahu bilwawu wa fina hawirira aukaru halya ulikufiyin ara farrira yani anhu min qiyasi wa huwa min ash-shazi li ba'ri an-nasi fil asl wal majhul ya am musjala lil bari awwan ya um musjala lil bari awwan wa barun farala fa qala ma umila ya um fihima وغيره واو وذا القول سما وقيل ما أميل أو يسير يا بالياء والغير بواو رويا والواو هتم فيك سهراوان وس وسهيه البقرة كأشواءان وفي عند الكوفة الوجهان وأن سواه شذ همرايان كذاك همراءان آشوران وقرفسان ثم خنفسان كذاك قاسئان باكلان وقاس ألكو فيك هوزلان kare nan ko za a iya kaiwa ma an ja da yawa ko a wasabi'u sharaɗi na yin tasniya ko jam'ul muzakkar salim sharaɗi na bakwai al'ifadatu ya zamo zai ba da fa'ida tasniya ta zamo za ta kawo ma'ana ko jam'ul muzakkar salim ɗin ya zamo zai kawo ma'ana imna anhuma shi yasa ka hana shi yasa ka hana yin tasniya ko jam'ul muzakkar salim fi kulli a cikin kullu kullu daman me take nunawa kullu duka to bayan duka to me zaka kawo kari akan duka da abu da zaka faɗa dai ai ko dai dukan ko bai kai dukan ba shi yasa to me amfanin tasniya ko jam'in kullu aw ma hasana fi'an min suma ko ko sunan da baya zuwa sai manfi akwai sunaye a larabci wanda ba yanda za a yi su zo sai a tare da nafayi ko abin da ya kama da nafayi a to irin waɗannan sunayen ba a cewa za a yi tasniyar su ko za a yi jam'in su saboda zaman da an yi nafayi na abu ɗaya irin wannan wanda ya zamo na jinsi ne to sai ya zamo ya fa'idantar da istiqraqi yanda malaman usulul fiqh suke cewa annakiratu fi siyakin nafi tufidu umuma ko tufidu ta'amim shi yasa ba dan da za a yi a yi ta irin wannan kamar irin su dayyara dayyar wanda yake nufin ɗaya wanda ba amfani da shi sai a na fahi irin wayannan sunayen masu ma'anar dayyar sun kai wajen guda talatin mai hizalatul adab a bagadadi ya kawo su a hizalatul adab sun kai wajen talatin bayan da za a amfani da yaro ko abin da ya kama da shi sai a nafayi ko abin da ya kama da nafayi kamar na qur'ani rabbi la tazal alalari min alkafirina da yara kaka ba ko guda ɗaya ko guda ɗaya to yanzu yin wannan guda ɗaya akwai bukatar a yi tasirin su ko a jami da aka ce kaka ba ko guda ɗaya ai ya nuna kaka ba da yawa ma inda an ce kaka ban ma ko guda ɗaya to ƙara ma ƙarewa ma da yawa kenan kaga ba bukata a ce za a yi tasirin da yaro ɗin nan ko a ce za a yi jam'in sa wannan kenan wasaminu sharadi na takwas na yin tasniya ko jami jamul muzakkar salim ibtiqadu shibhil fi'li ya zamo sunan ba ta inda ya kama da fi'ili shi yasa kenan sai ya zamo mai sarrafa domin daman duk sunan da ya kama da fi'ili an san baya sarrafa ko ba a yi masa tanwini ba a yi masa jarra da kasara to duk sunan da za a yi tasniyarsa ko za a masa jam'ul muzakkar salim sai ya zama bai kama da fi'ili ba wato sai ya zama mai sarrafa famna'ahu ma shi yasa ka hana tasniya ko jam'ul muzakkar salim af'ala duk sunan da ya zo musu af'ala abin da yake ya zo musu af'ala to ba a yi masa tasniya ba a yi masa jam'i kamar na ta'ajjubi ko abin da ya kama da haka duk irin wannan ba a masa tasniya ko jami min misli da kamar wanda ya kama da shi da duk abin da yake ya yi kama da shi asluhuma asalin tasniya ko jami na mazakar salif al'adafu a zo da shi bisa adafi in ka ce zaidani kamar ka ce zaidun wa zaidun in ka ce zaiduna kamar ka ce zaidun wa zaidun wa zaidun falihi tisari ya udalu shi yasa dan a takaita magana shi yasa a maimakon a ce zaidun wa zaidun sai a ce zaidani ko a maimakon a ce zaidun wa zaidun wa zaidun sai a ce zaiduna la ruju a fi tiyari nan ko da yake an ce asalin adafi ne to amma ba a komawa ga adafin reshen ake ɗauka ana nan yana daga inda reshe ya fi ƙarfin asali ana ji ana gani aka bar asali aka kama reshe shi ya za ku da a hausa ake cewa wa zai saki menene ya kama reshe akwai inda ake sakin a kama reshen gaba nan kaga an saki an kama reshe an saki asalin an kama reshen ko a maimakon a ce zaidun wa zaidun sai dai a ce zaidani a maimakon a ce zaidun wa zaidun wa zaidun sai dai a ce zaiduna shi yasa to wani tayi ya ce a ya za a ce ba a komawa ga asali ba ga waka na wani mawaki ba wani dan tawaye wani dan tawaye ne yawa hajjaju tawaye hajjaju ya wahala ya tura runduna ɗan tawayen nan ya gama da ita ya tura runduna ɗan tawayen nan ya gama da ita ran nan dai sai Allah ya ba Hajjaji sa'a sai aka kamo ɗan tawayen nan aka kawo shi sai ya ce me kake zaton zan yi da kai ce a duk yanda kai da ni da abin da kai min na cancanta dan ko na san ma tawaye na wahal da kai kuma da abin da kai min ka cancanta in ka ce ka kyale ni to dama ai kai babba ne babba ne ake wa laifi ya ce ya kyale sai ce a to ai ne abin da zan yi zaki zan samu in sa yi yunwa a hana shi abinci kwana bakwai a jefa shi a rijiya da kai da shi in ya so a gawa zai in ka yi nasara a kansa shi kenan ka isa sadauki in kuma ya yi nasara a kanka na huta sai ce a wannan ya yi kyau ya yi kyau sai aka sami zakin aka sa shi ba bai ci abinci ba kamar shi bai ci abinci ba kwana bakwai sai aka sa shi a rijiya da shi wannan mutum zakin nan da ya ga mutumin ya wani guni sai shi mutumin ya wake yake cewa laisun wa laisun fi majalin ranki kilahu ma zu anafin wa mahaki to a maimakon ya ce laisani sai ce laisun wa laisun kai zaki zaki ne ni ma kuma ko da nake mutum amma zaki ne shi yasa ga zaki ya haɗu da zaki a waje mai kunci wanda kowanne a cikinsu yana kyamar a ce an kada shi kowanne a cikinsu yana da zurfafawa a wajen faɗa shine mahakin ɗin zuwa nafin yana kyama yana jin bai dace a ce an kada shi ba to shi kenan ko zakin da ya yi kansa da ya ɗaga takobi ya sari kan zakin ba sai ya raba kan biyu ba kenan zaki ya faɗi yana wani guni kenan hajjaju ya sa aka fito da shi aka girmama shi aka nasa sarauta ma a sannan to shine yake cewa laisun wa laisun fi mahallin ranki kilabu ma zuwa nafin wa maki to nan da yace laisun wa laisun din raruratu wannan larura ce dan yace laisani baitin nasa zai kare a lakin sai dai bi fasilin in akwai abu wanda zai raba yura akan ga haka din fili tiyari a halin zaɓi a halin zaɓi a irin wannan ɗin kamar idan akwai wani abu da ya raba ina misali kamar a ce ga mutum kowanne a cikinsu sunansa zaidu amma ɗayan zaidu mai alheri ne ɗayan kuma marowace ne to wuce su gaba ɗaya a nan a maimakon ka ce marartu bis zaidaini alkarimi wal bahili ka iya cewa marartu bi zaidin alkarimi wa bi zaidin albahili na wuce da zaidu mai alheri mai kyauta na wuce kuma da zaidu marowaci kaga nan saboda akwai fasilin shine alkarimi din shi yasa aka ga ba sai akwai damar a yi haka din yau ba da mu kaddara ko da a ce zai bayyana abin kaddarawa ko da zai zamo abin kaddarawa ina misali kamar shi hajjaju ɗin nan da aka faɗa a baya a sai ɗansa banda ɗan sunansa muhammad da kuma ɗan uwansa ɗan uwan ma sunansa muhammadu duk sai aka zo aka faɗa masa da ɗanka da ƙaninka duk sun mutu wanda kuma dukkaninsu sunansa sunan kowanne a cikinsu muhammadu shine waƙe yake cewa inna raziyata la raziyata misluha fa qudanu misli muhammadin wa muhammadin to nan da yace misli muhammadin wa muhammadi ai akwai fassali wanda yake muqaddari kamar yace fa qudanu misli muhammadin ibni wa muhammadin ahi yawa ce na rasa muhammadu dan ɗana da muhammadu dan uwana a rana ɗaya ai wannan ba karaman musiba bace to kaga nan mukaddari ne kenan to an gama faɗa sharuɗan abinda za a yi masa tasniya ko za a yi masa jam'i jam'ul muzakkar salih sai kuma hanyoyin da ake bi a yi hanyoyin da ake bi a yi za a faɗa a nan wala tuga girma tusani kakka sau to wata utamka ma'a ma'aha idan akwai ta a ƙarshen suna to za a yi ta siniya za a ƙyale kamar faɗi matu in za a yi ta siniya za a ce sai a ce faɗi mata ne a halin rafa ko faɗi mata ne a halin nasuwa ne ko jarra ko halidatu sai a ce halidata ne ko halidata ne ko aishatu sai a ce aisha ta ne ko aisha ta ne ba a ɗauke ita tar don cewa za a yi tasniya amma sai aka ce to ai ga wata kalma ita ce aliyatu aliyatu me ya aliyatu cinya to amma sai aka ji da larabawa za su yi tasniyar sun ce aliyani ba su ce aliyatani ba to me yasa haka aka ce aliyani aliyani ɗin da ake faɗa lil ali ai akwai aliyu wanda ba ta shi ne aka yi tasniyarsa shi yasa aka ce aliyu aliyu aushazza ko ku a aliyatu din ne amma aka ɗauke ta bisa hanya wadda take shazza kaza husiyani haka nan husiyani lunsaye biyu husiyatu ake cewa ga mufradin haƙƙinsa a ce husiyata ne to me yasa aka ɗauke ta saboda shazi ne wannan li'annahu ahafu domin a irin nan a ɗauke tar yana ya fi sauƙaƙawa wabnu malik jamaluddin ibn malik ya ce fi ziginan bi masu wahu fasuluki ka haɗar wa irin wannan shafe ta ɗin a cikin abin da yake ya wadata daga waninsa abin da yake ya wadata daga tasniyar waninsa to ka iya sata idan za ka yi tasniyarsa wala tuga yirma tusanni ko ku shirin wannan da aka yi tasniya aka ɗauke ta domin akwai wadatuwa ne da a yi tasniyar wanda bai da tara daga a ce sai an yi tasniyar mai tar wala tuga yirma tusanni musdala duk abin da za ka yi tasniyarsa sunan da zaka mai da shi tasniya kaka ce zaka sauya wani abu a ciki a kowane hali a kowane hali ba a bukatar ka sauya wani abu kamar daidai ingatacce ne ko ko kaka duk dai sai ka kyale shi yanzu kamar zaidu sai ka ce zaidani zaidani ko kuma a kamar marma sai ka ce marmayani ko zabi sai ka ce zabiya ne ko dalu ka ce dalwa ne ko rasha'u ka ce rasha'a ne ba a sauyawa illa bi fatin ahirin lahu hala sai ko idan ya zamo ƙarshensa ya zo da fata wato ya zo da fata abinda kawai za ka sauya shi ne kai fata ƙarshen kamar zaidu sai ya koma zaidani illa bi fati ahirin lahu sai ko kai fata ga ƙarshensa sunan za ka yi tasniya to duk irin wasalin ƙarshen da ya sai ka mai da shi da fata yanda zai iya jan alifi ko zai ɗauriya zai ja alifi in a halin rafa'a ne kamar zaidani ko kuma zai ɗauriya idan a halin nasba ne ko jarra kamar zaidaini wa min kulli shay'in halakana zawjaini hala makasurihi sai fa wanda yake makasuri sunan da yake ya kare da alifi alifin da fata ta ja fakalifu ya to wannan alifin nan na ƙarshe sai ta mai da shi ya in ada salasa idan ya haura harafi uku kamar mustafa sai ka ce mustafa yani ko mustafa yayi tunda musdafa kaga alifin ma na biyar ne na biyar ne musdafa ga mimi ga sad ga da'i ga fa kafin alifin to wannan alifin sai ka mai da shi ya aw ya asluhu ko zamo ya ce asalin kamar fata wanda alifin bai haura uku ba face da ta kawai kafin shi to amma dai sai ka mai da shi ya saboda ya ce asali sai ka ce dan asalin fata fatayu shi yasa suka ce fatayani ko fatayayni wada hala ma'ahu sijina fatayani au jamada ko ya zamo suna ne jamidi umila gashi kuma ane masa imala kaman mata mata suna ne jamidi to da za a kira wani mata kai ta siniya suka zamo biyu sai ka ce matayani ko matayeni tunda mata ane masa imala ko mace nasarullah mace mace guda nawa ne a ƙur'ani wa zulzulu hatta ya ƙulu rasulu wallazi na amanu ma hu mace nasarullah sai wace kuma bai ƙulu na mace hazal wa'adu a wata sura eh kawai gula da ya zala da kudu sadi kula sai an ya kuna akwai wannan a wata sura ce akwai kuma wani wato ya zala da kudu sadi a wata sura kuma ita wannan wadda aka ce bayan mata ya zala da kudu sadi kula sai an ya kuna radifa lakum barul ladhi tasalu a wata sura ce Hmm? Man sure. suratul namli ne ko ko ba ta nake a suratul namli ne ko haka ne a nan ne to a mizrawa ne ina misali kamar kalmar mizra mizra sai zamo alifin nan wanda yake makasuri ne suna ne makasuri amma alifin ba a mai da shi ya ba sai aka mai da shi wa aka ce mizrawa ne ko mizrawa ne mizrawa ne haka nan hauzala a maimako a ce hauzala ya ne sai aka shafe ma gaba da aka ce hauzala ne haka nan hama aka ce hamawa ne shazza duk wannan sun fita daga tsari wannan hanyar da aka baka ita su ne sunayen nan guda uku an ba tsari ne tunda alifin nan ba a mai da shi ya ba a shi kuma na hama wanda yake bai haura uku ba amma a maimakon a mai da shi ya sai aka mai da shi wau aka ce hamawa ne haka nan ƙaƙara tafiya da baya da baya a maimakon a ce ƙaƙara ya a ƙaƙara ya ni sai aka ce ƙaƙara ni to duk wannan ya fita da daga tsari siwahu banda wanda aka faɗa a baya shine wanda yake ya haura uku ko kuma ya zamo ya ce asalinsa ko ya zamo jami'i to ba haka ba bilwa sai ya zamo a masa a mai da alifin wa kama asa sai zamo asawari asawari asa alifin daman asalin sawo ne to sai a mai da shi wau a tasniya a ce asawari wa fi nawrira aukaru hal ya uliku fiyin ara ya tana bayyana wajen malaman kufa a cikin kamar tasniyar rira rira alifin nan me asalin sawo da gaga me yasa aka ce asalin alifin rira wau ne na na saboda ana cewa rirwanu ko rirwanu ashe wau ne asalinsa shi yasa shi kansa rariya asalinsa ya rariwa wau ne amma sai aka mai da wau ɗin ya koma ya saboda ya zo bayan kasara wo in ya zo da wasali bayan kasara sai a mai da shi ya ko saboda ya yi nauyi daga kasara a koma kan wa sai yasa asalin rariya rariwa to kamar rira din nan mutanen kofa sai su ce riraya ne amma mutanen masara rirawa ne suke cewa ko ruha sai su ce ruha ya ne amma mutanen basra su ce ruhawa ne saboda wannan ruhayar hu ake cewa ashe alifin asalin sawo ne farira yani a ce rira yani an daga malaman kufa daga wanda mutumin kufa min kiyasi tsari ne wahabi na shazili bayarin nasi amma wasu malaman musamman na basara malaman basara suka ce a ce rira yani shazi ne to fil asali alifin da yake ta zo a asali a wal mashuli ko kuma wanda ba a sani ba alifin ya ce ko ya'u ana mai da ita ya musdala bisa wawaitawa lil ba'ari gurin wasu daga malaman nahau wajen wasu daga malaman nahau awwawu wasu masu ce a sai a mai da shi wo wa ba'aru wasu daga malamai fassala ya yi tafsili a nan faƙala ya ce ma'umila inda ya zama kalmar ana mata ya mala ya umfihima za a mai da alifin nan ya a cikin wanda yake a asalinsa daman ya ne ko kuma ba a san menene asalinsa ba wa gairuhu idan ku ba a masa ya mala wawo sai a mai da shi wawi wazal ƙaunu sama wannan magana ita ta fi ɗaukaka wakila wasu suka ce ma'umila wanda yake aka yi masa yamala awai siru ya ko zai koma ya biliya to in za a yi ta suna sai a mai da alifin ya walgairu bi wawin ruya wanda ko ba a masa yamala ba kuma ya koma waya to sai a masa a mai da alifin wa haka aka ruwaito walwawu hatmin fi ka saharawa ne sahara'u wato suna wanda yake mamdudi wanda yake da alife mamdudi kamar sahara'u to wannan alhamzar za a mai da wa ita wa dole a kamar saharawa ne ba a ce a sahara ni ba ba a cewa sahara ni sai dai a ce saharawa ne hakanan hamra'u dole a ce hamrawa ne hakanan ashuwa'u sai a ce ashuwawa ne a wajen duk malaman basara wasa hahal ba'aru ka ashuwa'a ne amma wasu wasa haha gyara ne wasa hahal ba'aru wasu daga malaman basara kamar sirafi ya ce ka ashuwa'a ne a iya barin alhamzar a matsayinta na alhamza ba sai an mai da ita ba a ce a shuwa'a ne shi a wajensa ma yake cewa ai dole ma a yi bashi alhamzar a shuwa'u don an ce a shuwawa ne ai wauɗin ya yi yawa wauɗin ya zama biyu a shuwawa ne wafi yin da kufatul wata ne irin wannan malaman kufa suka ce akwai fuska biyu malaman kufa irin wannan suka ce akwai fuska biyu ko dai a mai da shi a alwau ko kuma a bashi alhamza a ce a shuwa ani ko a bace a shuwa wani wa an suwam shazza amraya ne daga wani mutanen kufa su ne mutanen basra suka ce a ce hamraya ne wato ya fita daga tsari suka ce sai dai a ce hamra'a ne a ce hamrawa ne a ce za a mai da alhamza ta koma ya fita daga tsari wau ne za a mai da ita a ce hamrawa ne ka za ka hamra'a ne haka na alhamza a bata a matsayin alhamza su mutanen basara suka ce ya fita daga tsari ba a ce hamrawa ne shine daidai haka nan a shafe alhamzar ashura'u sunan rana goma ga watan muharram irin wannan watan da muke ciki rana ta goma a ciki in za a yi ta sani a ce ashura ne wato a shafe alhamzar haƙƙinsa a ce ashurawa ne ko ƙurfusa ne ko ƙurfusa zaman samar kwashe a ce ƙurfusa ne a shafe alhamza to shi ma ya fita daga tsari sun ma humfusa ne haka nan humfusa kyankyaso humfusa kyankyaso in za a yi ta sani a ce humfusa ni a shafe alhamza gaba daya to ya fita daga tsari ka saka qasi'ani haka nan qasi'ani tasniyar qasi'u qasi'u ɗaya daga ramin dam'am kurege ɗaya daga ramin mukan kurege kurege rami uku yake a gidansa saboda an biyo shi ta nan sai ya fita ta nan an biyo shi ta nan ya fita ta nan to qasi'u ɗaya daga cikin to za a ta a ce qasi'ani a shafe wodin shi ma ya fita daga tsari ko baqila'u sunan a mabunkura ƙasa a ce baƙila ne wa ƙasawar kofi amma mutanen kofa suka ce a faɗa haka ɗin ƙiyasi ne ka hauzala ne kamar hauzala hauzala tafiya ta takama suka ce su a iya cewa hauzala ne ba ba shazzi ba ne a ya gabata a baya cewa a ce hauzala ne shazzi ne wanda cewa shazzin ne a wajen malaman basira ne amma a wajen malaman kofa suka ce a faɗi haka ba ba shazzi ba ne to alhamdulillah sai mu tashi fi badalin asali ko alhamdulillah gashi a hankali a hankali har an yi nawa an kusan yin goma cikin ɗari tunda cikin dubu hudu gashi an zo ɗari hudu ko kaga an kusan samun kashi goma cikin ɗari a hankali ko tunda yanzu mun shiga cikin ɗari ta hudu an sami wajen baiti shida a cikin ɗari ta hudu ko ko baiti baiti bakwai ba aka samu a cikin ɗari ta hudu sai ta shi ba dalil asli ba ma ka dole ka wace hali alhamdulillah Allah ne na taimako makaranta fatiha ɗaya salatin fatiha uku